الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن كل من صار على منواله واقتفى أثاره بإحسان إلى يوم الدين بياك أنواع ما سجرما آه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tun daga kan shi mai girma imam mai masaukin baki da kuma waɗanda suka yi takakka musamman suka je kano don tahowa da musu malam basanda da dukkanin waɗanda da ke da ruwa hadda tsaki wajen wannan tahowar da 'yan agajinmu da masu ɗaukan wannan saƙo ta kafofi irin na zamani da abokin tafiya ta dan uwana Muhammad al-Awwal ibn Aqil Zakirai da kowa da kowa ina mana gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau rana ce ta goma ga watan aljumada al'ula hijira na da shekara 1445 bayan barin annabi makka zuwa madina sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma cikin baka yau ranar 24 ne daidai ga watan wato 24 ga watan nuwamba watan 11 kenan shekara ta 2023 to maudu'i shine gudunmuwar matasa na ji maudu'in kenan to da farko wane ne matashi kuma in ka ce gudunmuwa a hausa mai kake nufi kalmar ka ɗauke ta dalla-dalla gudunmuwar matasa kuma me yasa muka takaici abin muka ce matasa kawai me yasa ba mu ce gudunmuwar al'umma gaba ɗaya ba e saboda matashi yana da matsayi na musamman shi yasa muka fi damuwa da sha'anin matashi domin shi ne ke cikin gabar ƙarfi kayan aikin shi sababbi ne tukun ba su fara jigata ba shekaru ba su hau shi ba tukun kuma wani ce matashi aƙalla yana da alfanu kamar guda goma da suka kamata a mai da hankali a kan shi to amma ita kan in ka ce gudunmowa mece ce gudunmowa shi ne duk wani abin da za ka cizge daga ranka ka bayar da shi ko da dai kana son shi saboda wani abu muhimmi da kake so wannan abin da ka bayar ya kai gare shi wannan shi ne gudunmu aika kana son kudi sai ka ce to ga na wani dubu ɗari biyar a gyara fankan masallacin da ka gudunmuwa ka bayar kira shi sadaka kira shi kyauta kira shi bashi ka dai ba da gudunmuwa dai ka ga yaro ɗan baiwa wanda zai haddace maka ilimi da yawa amma tun da an mutu an bar shi ba mai iya tallafa mai da scholarship ka ce a zo je ka rasha je ka america je ka saudiya je ka yi karatu ka taimaka ma rayuwar shi ka gudunmuwa ce abinci ya yi tsada akwai waɗanda ba su iya cin abinci sau uku a rana a yau ƙwarai kai kuma allah ya hore ma arziki ga shi nan falafala sai ka ce bari ka je ka so trailer na shinkafa trailer na hatsi ka zo a raba kira shi duk sunan da kake so sunan shi gudunmuwa to in ku har haka ne da misalai da yawa li'anna bil mithal yattadhihu al maqal ta hanyar buga misali magana ke fitowa fili karara bil mithal yattadhihu al maqal to in ku har haka ne wanda ke da qabiliya wanda ke da kayan aiki wajen cancanta mai yayi wannan aiki shine matashi matashi a ƙa'idar hausa matashi muna kiransa ismul fa'il matashi mace manomi madambaci madinki makwadaici wannan ismul fa'il ne amma kuma akwai ma ma akwai ma da ma mahaifi mahaifa kalli hausar mahaifi mahaifa rising and falling voices kenan misali madambaci madambata kun gane ko mashayi Allah kiyaye ba na so na faɗi wannan amma saboda na fito muku da hausar a gundarinta misali akwai ismul fasfar idan ka ce matashi to ina ne matasan shi sai ka ce maiduguri matasan shi ina so da ka kenan in ka ce matashi mai tasowa zuwa ina to e zuwa ga wata ƙurewa a rayuwa ai wa man nu'ammirhu nunakisul khalq afala yaqilun aya mai lamba 69 a cikin sura mai lamba ainihin 36 suratu yasin kuma matashi ana gano rayuwarsa ne a cikin aya mai lamba hamsin da hudu a cikin sura mai lamba talatin ya ce allahu alladhi khalaqakum min da'afin a wata ƙira'a min du'afin thumma ja'ala min ba'd da'afin quwwa thumma ja'ala min ba'd quwwatin da'afan wa shayba ya khaliqu ma yasha huwa al-alim al-qadir Allah shi halicci mutum min min anan bayaniya ce min a siyasar larabci takan zo a mana wajen tara ba sai mun je ga wannan batukun Allah shi ya halicci mutum min da'afin ha gani daga wani irin rauni sun maja'ala min ba'adu da'afin kowa bayan rauni sai sa ƙarfi sun maja'ala min ba'adu kowacin da'afan wa shaiba bayan ƙarfi an tike sai rauni da farin gashi kaga daga nan za ka iya gano marhalan matashi kenan ashababu marhalatul quwwa baina dha'fai baina dha'fi at-tufula wa baina dha'fi shaykhuha saboda wannan aya mai lamba 54 a cikin suratul rum sura mai lamba 30 tayyib mu sake komawa baya gudunmuwa dai to sai kace gudunmuwar matashi ko matasa ito amma wajen me wanda ya ɗauki nauyin ƙungiyar ƙwallon ƙafa yana ba su gudunmuwa amma wani iri ashe muka ce gudunmuwa mai ma'ana ne wanda zai maka amfani fi duniya wal akhira wanda ya ba da gudunmuwar kuɗi da mota da kayan aiki ga 'yan kidnapping gudunmuwa ce amma mai wari mai ɗoyi mai cike da zunubi sai ka yi qualifying ɗin shi kansa taimakon tukun سورك إسهامات الشباب الإسهامات البناء من جانب الشباب لتحقيق القضايا الإسلامية الإيمانية قدم ورمتا سامي أنفاني وجن هبك حرقو كند أوادكم أدين عرفتم؟ سورك قدم واكنا duk abin da zaka kuma gudunmuwa kan zo a ma'anoni iri-iri akwai gudunmuwa madiyar ta fuskar kudi ga wannan je ka yi jari ga wannan je ka sai babu kaga muna kiransa adamul maddi material contribution fuskar kudi ne akwai kuma gudunmuwa ruhiyan ta fuskar ilimi shi fi kowanne muhimmanci matashin da ya haɗu ga ƙur'ani ga tafsiri ga hadisi abinda ake bukata gashi kuma ya keɓe lokaci yana ilmantarwa ai babu guduma da ta kai wannan saboda ka gina mutum wajen sanin Allah ya fi ka gina shi da abin duniya wani ce da ka gina masallaci gara ka gina masallaci kun gane hausar eto amma gina masallaci a masallaci aka gina shi yanzu misali inda na samu labari shi mai girma mataimakin shugaban ƙasa Allah ya saka mai da alkhairi shi ya asasa wannan alkhairi ta gudunmuwa ce ai ba matashi ba ne shi ya ƙara tashi ko yana kan tashi idan misali amma kudinsa ne shi ma ya ta da shi daga aljunsa ya gina kai da ni da ke da mu da ku da su duk za mu so mu yi irin haka misali sauraka allah ya ba shi lada kan wannan aiki na kirki da ya yi haka shi ma mai girma gwamnan zulum irin ƙoƙarin da yake yi haka ake bukata الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونحوا عن المنكر والله عاقبة الأمور aya mai lamba 41 a cikin sura 22 suratu alhajj waɗanda in muka ba su tabbas a ban ƙasa su tsaye da sallah su ba da zaka su yi umarni da mai kyau su hana mummuna da haka a ƙarshen sake maimaita wannan magana ta addu'a ga shi majalikin shugaba na ƙasa da shi gwamna domin yi ma shugabanninku addu'a wajibi ne a addi musamman in sun kama hanyar kirki ba wata birgewa ba ne ka zo kana la'anta shugaba baya halatta la'aji yi musu addu'a Allah ya rike hannunsu ya tabbatar da su la'alla zan yi bayani akan wannan ƙari kan abin nan an fara ambata a yanzu amma maudu'in mu kamar da kuka ji gudunmuwar matasa to a wannan yanayi akwai gudunmuwa ta fuskar abin hannu akwai gudunmuwa ta fuskar ruhi akwai gudunmuwa ta fuskar mu'amala hmm? ya zamanto kana ba da shawara a nemi shawara ka kan abu ka faɗa ko ma suka kai suka yanzu ka ɗauki misali malamanmu na cewa riba haramun ce ai ba su suka faɗa Allah ne faɗa ai wala ya ta ba'adukun ba'aba cikin sura 49 to amma akwai lokacin da in ka tashi ba da guduma sai ka yi riba da haka malamai suka ce riba a wuri shida ba haramun ba ne gudunmuwa ka bayar riba haramun ce ko amma riba a wuri shida ba haramun ba ne bal dole ma sai kayi ina son ku haddace baitin alƙadhu laisa bi ribatin fi sittatin mutazallimin wa mu'arrifin wa muhaddiri wal mudhhirin fisqan wa mustaftin wa man talaba al-i'anata fi izalati munkari suka ce riba a wuri shida ba laifi ba ne ina bayani ne akan nau'in ita kanta gudunmu alƙadhu suka criticism suka laisa bi riba ba riba ba ne fi sittatin amma a wuri shida tare da Allah ya haramta riba na'am wala yakhtab ba'dukum ba'da nuna maka a matsayinka na matashi wajen ba da gudunmuwa hatta in gudunmuwar ta faɗo cikin abu shida to ba riba ba ne ina maimaitawa alƙaduhu laisa bi ribatin fi sittatin na farko mutazallimin wa mu'arrifin wa muhadhiri wa limuzhirin fiskan wa mustaftin wa man talaba al'i'anata fi izalati munkari ga bayani da ke da ke ghiba shine alqadhu suka condemnation ba laifi bane a wuri shi da in gudunma dan ka san wato fadi da scope na bada gudunma mutazallimin mutumin da aka zalunce shi yace akar makalla na kawo karan wani ya kwace min gida ya zalunce kaga ai suka kake yi amma ba laifi bane domin kana bayanin an zalunce ka kwata maka haƙinka ne kuna fahimta ta kuwa saboda ka idan ka kai ƙaragun alƙali kana bayanin ga abin da aka yi maka shine mutazallimin wannan ba haram ba ga shi riba ne ya zalunce ni ya buge ni ya yi kaza kaza ai so ka kake amma wannan ba laifi ba ɗaya kenan shine mutazallimin na biyu wa mu'arrifin da mai yin kwatance kwatance ba riba ba ne oh mutumin nan da ya zo jiya mai dingi sa wannan mai ido ɗayan nan kaga ai suka kake amma ba riba ba tarifi kake sai dai in kai manufarka ka faɗa don kai suka ne tunda innamal amalu bin niyyat alqadhu laysa bighibatin fi sittatin mutazallimin wa mu'arrifin na uku wa muhadhirin da mai gargadi wani da Allah ina so mu hada harkar kasuwanci da wani me ka sani game da shi kace a a a to fa gaskiya barawo na gaya ma gaskiya da kace barawo ne ba riba bane lakinaka tuhadhir an ce ka fada ne ba laifi bane kana so na baka shawara kana son ka auri wance a gidanmu to gaskiya mutumin nan mata ba sa zama lafiya a gidansu duka yake musu marauci ne baya bada cefa ne kaga nan ai suka ne character assassination kake misali amma ba ghiba ba li'annaka tuhadhir wa khudhu hidrakum ina nufin cewa dan ka san fadi na ainin gudunmuwa ko wannan kai da niyya mai kyau to ba ghiba ba القدح ليس بغيبة في ستة من شنن متظلم wa mu'arrifin wa muhaddiri na faɗi nawa wali muzhirin fiskan na hudu da wanda baya jin kunyar Allah yana bayyana sabo shagiya a filita to menene ban boye ma Allah ba zan boye muku wannan a ci mutuncin shi ba laifi bane dan bai san mutuncin ubangiji ba shine wali muzhirin fiskan kenan kuna fahimta ko so dan ka san abun nawa kenan ko faɗi alƙadhu laisa bi ghibatin ko ba ka san karatun ne ku faɗa da ƙarfi mana alƙadhu laisa bi ghibatin fi sittatin mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadhiri wal mudhhirin fisqan yawa mai bayyana fasikanci wal muzhirin fiskan wa mustaftin na biyar mustaftin mai neman fatawa haka wallah matata ce na aje kuɗi ta ɗauke min to kuma na ce in ta sake na sake ta to kuma kafin na faɗa sai na ji na janye kaga ai sukan da kake don kace ta yi sata amma neman fatawa kake ai shine mustaftin garin neman fatawa kila za ka taɓa wani to ba laifi ba ne shine mustaftin kenan an samu hudu ko nawa kenan biyar sanan wa man talabal i'anata fi izalati munkari haka wanda ya nemi a taimake shi wajen gusar da munkari misali kuna da rijalul hizba misali yan agaji aka ce kai dan agaji zo wuri kaza wani ya kama fili yana lalata yara 'ya'yan mutane mata dole hukuma a hada baki da ita a je wurin da ka ce yana lata ya mutane ko kuma ainihin yana kwallo yana caca a je a kama shi nan ba riba ba ne kun fahimce ni ku sake faɗi alƙadhu laisa bi ribatin fi sittatin mutazallimin wa mu'arrifin wa muhazziri wato ra'iya ce ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر wanda ya haddace daga no ya gane daya biyu uku hudu masha Allah domin dama nayi wannan daniya saboda na ga yawanci matasa ne ba za ku ba da guduma ba sai kun samu ilimi to na dan jefo muku wannan dan taba kalashe ko za ku rike zama jagoran ilimi gare ku wannan mun ce su da nan banga hannu daya ya daga ba ga kuma madara zunzurutu ga zagorin matasa ina ganin ku ya shababaddi amma anan ga mutane uku to bismillah malam tashi tsaye Masha Allah. Masha Allah. Ai, ya yi ƙoƙari ai, kayan mun gode, Ijilis, ko za ka ƙarisa? To, wa zai karanta ma na'am, na'am malan, kum, kum, kum, kum, saboda mu kammala mawdu'inmu. masha Allah wali kayi kore ka mamaita abin da ya faɗa ne to malam can na tsakiya na jinka tafaddal qum ارفع صوتك يا حبيبي ولي لا يا سلام نعم kai kokari mun gode bari mu je to malam bismillah kila na karshe kenan saboda lokaci madalla ahsant ahsant ahsant ahsan wallahi ngila ngila zoro ngila ngila sosai القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمصدر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر ina nufin waɗannan suna da matuƙar amfani ga matashi a rayuwar shi to bayan mun ji wannan na gaya muku wane ne matashi na ba ku ishara kan aya ta 54 a cikin suratul rum Allahu alladhi khalaqakum min dhafin zuwa ƙarshe sannan Allah ya yabi matasa a wurare da yawa yace innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda a cikin sura mai lamba 18 suratul al-kafi a cikin sura mai lamba 21 aya mai lamba 60 Allah yana gaya mana annabi Ibrahim qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim kaga matashi ne annabi Ibrahim a cikin sura mai lamba 6 aya mai lamba 70 wato hudu suratu al-an'am Allah ya ce wa idh qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alaha inni araka wa qamaka fidda yana fa yaro dan karami kenan matasa annabin Allah Isa yana matashi ya kira zuwa ga Allah annabi Musa yana matashi haka yawancin annabawan nan annabi Yusuf babba dan babba dan babba al-karim ibn al-karim ibn al-karim cikin hadisi Yusuf dan Yaqub yaqub dan isa isa dan ibrahim kenan babba dan babba dan babba yana matashi ya gamu da jarrabawa a misra matar sarki ta ci da shi haitala qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mafawai kaga yana matashi nana maryam tana matashiya ta ga sankame min namiji a gabanta قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أن يكون لغلام ولم يمسسني بشر ولم أك بقيا قال كذلك قال ربك هو علي حي أزوا كرشي سورة من المباشرة كنا كاكا دك متى ساني har malami ke cewa annabi yusuf alayhi salam kaga farko dai matashi ne sha'awa tana da ƙarfi game da shi amma ce ma'azalla abu na farko kenan na biyu wa ghallaqati labwaba ta kukkulle kofa ba mai ganin su tace headland yace ma'azalla biyu kenan na uku shi a garin bako ne bako zai iya abun tsiya washe gari zakara ba ya sa ya gudu kuma san ya zo garin amma duk da aka ce ma'azalla na hudu suka ce mace ce kyakkyawan gaske ya ce ma'azalla na biyar shi bawa ne bawa kan yi abu don ya faranta ma iyayen gida amma ya ce ma'azalla na shida tana da mulki tana masa barazana ya ce an ƙi ma'azalla ya ce gaya min matashin da zai iya kiyaye wannan ayo analysis ne mai kyau sannan cikin bukhari da muslim kun karanta hadithin nan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa ciki yace me imamun adil nabiyu wa shabun yaro matashi cikin hadisin ibnu abbas cikin al-mustadrak na al-hakim mustadrak hadisi ingantacce annabi mu yana cewa yana cewa iktanim khamsan qabla khamsin me fara cewa shababa qabla harbi ka ci riban abu biyar kafin biyar farko ƙuruciya kafin tsufa ta haka ya ma'asharar shaba musamman ga kunan kuncika bayan Allah Allah ya ƙara muku albarka Allah ce muke mu gaba ɗaya to mecece gudunmuwarka ga addini a yau magabata sun ba da gudunmuwa na bilal yana matashi ya ba da gudunmuwa an ja shi a garin makaki yadda ka san mushen jaki bai da ya kafirce ba ubangidan shi umayya ibn khalab yakan ce ka kafirce in kyale ka ya ce wallahi lau qata'tani qita'an qita'an irban irban falan akfur in ka so kai gunduwa gunduwa da ne Allah ba zan kafirce ba gudunmuwa zinnira sai da aka yi mata duka ta makance aka ce ki kafirce ki rabu da muhammad har suka yi mata gori suka ce kin gani innaki faqattil aina li'annaki kafarti billati wal uzza tace da su waman ladhi adara lata wal uzza innal ladhi adhhaba anni al basari laqadirun an yurda alayya basari allan da na rasa idanuna saboda shi ya san ni zai damin da idanu wasu na cewa idanun Allah ya dawo mata da shi kafin ta mutu haka don matasa ne Khubayb ibn Adi da kafirai suka kama shi nan kusa da Tan'im haka suka fidda shi malam yanda ka san rago haka suka fede shi fida suna fata shi daban nama daban yana matashi lokacin suka ce ina ma a ce Muhammad ne ke cikin wannan wahala kai kana gida ya ce ina wallahi da wani abu ya taba gashin kan Muhammad gara na mu gara mutu yana matashi gudun mu'amala to kana son ka zama irin su baka da aiki irin nasu kina son ki kitsan wance baki da gashin kan wance to Allah ya samu kamanta har ma suka ce ko kafin su kashe shi ko kana da wasiya sai ce ku bani dama in yi raka'a biyu suka ce tafaddal malam yayi sallah raka'a biyu kyawawa a cikin bukhari kisar ya rera waka ya ce walastu ubalihina uktalu musliman ala ayi jambin kana fillahi masra'i la ilaha illallah ban walastu ubali hina uktalu musliman ala ayi jambin kana fillahi masra'i wa dhalika fi dhatil ilahi wa in yasha' yubarik alal ajzai shil mumazzai yace ban damu ba a kashe da ina musulmi mana yayi musu bakar addu'a yace allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada amma yana matashi yana matashi annabi ibrahim musaki komawa baya ai kun sani me ne sare goma kai قالوا من فعل بهذا قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهة إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون رجل أنفسهم إنكم أنتم الظالمون kai kana ce a ba ni ba ne babban ne bogon shi da gatari ba ku tambaye shi suna matasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya kenan yana matashi aka ba shi manzanci 40 sayyidina abubakar yana shekara 38 ya musulunta matashi umar shekara 27 uthman 38 matasa afon 35 sai na afon 35 hmm? to ya suka wani abin mamaki wanda ya kashe abu jihal samari ne guda biyu yan shekara sha biyar biyar a fagen yaki kai ka tsaya sai kallon kwallo sai real madrid sai man united sai ainihin niger bet ko bet niger shi ne abin da ka iya sai ɓata lokaci a whatsapp sai twitter sai facebook muna kiransu facebook fasbaka twitter tautara whatsapp wasafa wa haka in wasafa da tautara da fasbaka baka da ƙur'ani baka tilawa saurayi ka zama tsami kana zaune a birnin gidan ƙur'ani an taɓa cikinka ba fus sai turanci kamar zakara in ma ka iya turancin ma kenan misali allahu akbar al'ilmu khairun lilfata afdalu kullil amri man nala ilman nafi an nala jami alkhair nana aisha as-siddiqa bintu siddiq mai gaskiya 'yar mai gaskiya matar shugaban masu gaskiya malama ce ilimi to da haka wannan a matsayin shimfiɗa ne don ka san magabata ga yadda suke in ka zo layin tabi'ai na takaita muku in baka ba sai mu tsamu ta magana kan sabai gudunmuwarsu da suka bayar ja'far ɗan abu talib haka ya ba da rayuwar shi aka kashe shi ibn umar ya ce wallahi a wannan yaƙi na mu'uta na ga sara da suka da aka yi majafar so casa'in da ƙari kuma duk ta gaba aka yi kenan ba gudu zai ba من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا سورة 33 in ka so bangaren tabi'ai su imamu abu hanifa suna ma suka fara karatu maliku bin anas wasu na ganin maliku tabi'i ne la ba tabi'i ba tabi'u tabi'i dalilin su saboda maliku an haife shekara ta 93 shekarar da wasu na ganin anas ya rasu to ai akwai sahabi na ƙarshe shine abu tufail wafila shine last cikin sahabai da ya rasu lokacin malikin harshe za kusan goma sha wajen biyar sai dai ba su haɗu ba kaga kalli hidimar da maliku ya ma'addini har imamu shafi'i na cewa ni ban ga littafi mafi inganci a ban ƙasa bayan muwabba sai suka ce da ya rayu ya ga sahil bukhari da bai wannan magana amma ba su zama ne tare imamu shafi'i yana cewa إذا ذكر العلماء فمالك النجم إن أن أنبتش مالمي مالك أيشيني تورارو أين سنة لولا مالك وسفيان ابن عيينة لضاء علم الحجاز da ilimin hijaz kaga duk waɗannan matasa ne a lokacin wasu ma marayu ne al-imam al-bukhari yana shekara 16 ya bar yankin uzbekistan a yankin caucasus alkutur kokazi ya tafi makka neman ilimi gun malamin shi na'am ablabin zubair al-humaidi shi ne farkon mutum cikin farkon bukari kala haddafin al-humaidi the first malamin su kenan yana shekara sha shida da za su domin kaga a lokacin da shi da mahaifiyar shi na'am dawan bukhari sunan shi muhammad an gane ko la sunan shi ahmad kai shi bukhari sunan shi muhammad ibnu isma'il ko ba haka ba dan uwan shi ahmad yace mamaki min izini zan zauna anan nemi ilimin hadisi yana 16 shekara 16 tace Allah ya maka albarka ta tafi tabbashi matasa yau ga shi bukhari kana jin sunan shi har ƙasa ta naɗe da ya wasa da ƙuruciya fa mayo kan iske matashi taɗi da 'yan mata ƙarfe biyar dare ƙwallo ka haddace shaye-shaye shiga harka ta banza kashe mutane da sunan addini roƙon mutane zaman ɗimama benci da yi ma 'yan siyasa kamfen 'yan siyasa marasa manufa ka zo kana cewa kowa ya bi an baka kwaya wallahi kowa ya bi kuma kwaya ce fa ku 'yan siyasa marasa manufa da kuke tozarta rayuwar matasa ku ji tsoron Allah su ma 'ya'yan wasu ne haifansu aka yi ba faɗowa suka yi daga samaniya ba لهم الآباء والأمهات karatu baka iya baka iya tsayawa kai karatu baka da qur'ani ba hadisi bokan ba abin da ka tagaza ciki in sana'a ce baka tsayawa kai yanzu ga wata kabila daga kudu sun zo ina son tambaye yanzu kasuwar monday market kashi 100 so ke da shago mu ko inyamurai ka tabbata ka tabbata in ka ce mu wai ina son tambaye ku ne tuku to to barin tambaye ku shagunan magani medical store cikin kashi 100 nasu ne ko namu ne na'am 85% nasu ne a garinmu to shagunan magani a abba a enugu a uwanni a port harcourt a calabar kashi 80 na suwaye ba namu ba ne da aka su can nasu nasu ne namun ma nasu ne ina matasa kuke biredin da ake wannan na sha wannan tambaya da a maiduguri biredin da ake ci a cikin ƙwaryen garin maiduguri biredi biredi biredi biredi kashi 80 cikin 100 suwa yake yi Allah ji kan Muhammadu Sani kai ka san shi cikin ɗalibanmu kun san Sani dan uwa mai kishi ya taba gaya min sai da kirista arna suka ce za su haɗa kai a kan shi a kan biredin shi a daina saya a garinmu asibitoci masu zaman kansu na suwaye tawa nan kuke kai matanku ku kai su ƙatoton arne ya kalli tsiraicin mace musulma? astaghfirullah very dirty very filthy condemnable matasa ina kuke ga lokacin wannan na baku misalai ne kawai ku yi ta faduwa a jarabawa saboda wai turanci akan mai in wani abu ya fito daga federal ana neman matasa sai ka ga yawanci 'yan kudu suka fi mamayewa an bar mu a gefe to wace gudunmuwa matashi za ka baiwa na baka dai misalin magabata cikin magabatan nan hadda mace wannan matar malaman al-khatib al-baghdadi ce yakan ce haddathni al-muhadditha ash-shaykha shinna na ummul karam karimatu an ce shekarunta ɗari ko da dai bata yi aure ba amma duk shekara tana harami muhadditha ce musnida ce matasa ibn taymiya littattafai sun fi 600 yana matashi lokacin al-imam suyuti ya wallafa baitoci fiye da dubu akan ilmul hadith ku je ku karanta yana matashi yace allaftuha fil khamsati al-ayami bi qudrati al-muallim al-allah me yake fada game da isnadi a hadisi ya ce wasanadul ikhbaru an tariqi matan kalis na diladal fariqi walmatinu mantaha ilaihi sanadu min alkalami lo haditha qayyadu ka dauka bacci suka yi ta za ka yi ma addini gudunmuwa da jahilci to kunjin da magabata suka yi shekarun je ko in shekarun mun yi wani karatu a Kano kafin mu zo mai taken gudunmuwar 'yan kasuwa game da addini shekarun jiya nan sai da muka ambaci sahabbai fitattu guda bakwai zamanin sahabbai wanda suke millionaires ne sayid na abubakar sayid na uthman alhatu bin abdullah azubair abdurrahman dan auf sadu bin abi waqqas kowa da aka yi lissafin kudin da ya mallaka a yau ya fi karfin ka ce ainihin billion ya kai trillions ko septillions a zamaninsu babu ɗayansu da ya cuwa-cuwa ko ɓoye kaya ko cuta ko yaudara ko ha'inci haka suka ba addini gudunmawa har lokacinsu ya ƙare to bayan mun ji wannan a aikace ga yamin hanyoyin da matasa a maiduguri a jihar borno a arewacin najeriya za su iya ba da gudunmawa ga addini hanyoyi guda goma ku ji su da kyau ku ɗau alƙalaminku don ku kiyaye idan ba ku rubuta ilimi sai mu zo mai ta magana an yi kabara ya ce allahu akabar shi ma bacci yake wai mai malam ya ce ne amma in ka rubuta to ka rike ma kutiba karra wa ma hufiza farra kakanninmu sun ce rubutacce tsararre jiyayye gudajje rubutacce an tsare shi amma jiyayye budaje documented is assimilated documented is assimilated ma kutiba qarra wa ma hafiza farra kuma in sake gaya mu kafin na gaya mu guda goma na imamu shafi'i yana cewa al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu qayd suyudaka bil hibal al wathiqa famin al hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukaha bayna al khalaiq taliqa yace shi ilimi saydun farauta ne maza maza ka ɗaure abin da ka farauto ya ce wa minal hamakati wauta ne an tasi da gazala ka je ka farauto barewa wata turuka sannan ka barta bainal khala'iqi taliqa a fili za ta gudu suraka hanyoyin da za matasa za su ba da addini gudunmuwa ga su kamar haka na farko shine awwalu ma yajibu ka zamanto PKS kun gane in fassara ko in wuce dole sai mun zama pks turanci ne a yi perpetual knowledge seekers pks perpetual knowledge seekers yani mu zama masu neman ilimi har abada shine perpetual ah to taimakon da za ka yi ma addini ba ka da ilimi ya za ka taimaka ko kuwa ko kafinci addinin a murɗe in zubarin baku misali mutum sai je ga mutane sun kama gidan rawa sun biya kuɗi mai yawa maza da mata na rawa ana sharholiya kuma kai a matsayinka na matashi mai ilimi ka san haramun ga hadisi marar aminkon munkaran ko ba ka ba to sai ka ce a sabon allah suke sai ka ɗau sanda ka dinga dukansu misa ka kai annabi ne can yi to kaga nan bai fahimci nassi ba don ya ce in kana da iko in ba ka da iko har mataki nawa uku to amma saboda ka yi karatu amma ba ka fahimci karatun ba sai ka ɗau hukunci a hannunka abinda ka san ya fi ƙarfinka canzawa da hannu na mai mulki ne kai baka da mulkin in ba za ka yi ka canza da baki wannan na malamai ne ba za ka iya ba to ka kiya zuciyarka ba ka da yi to ka ce a ni ba ruwana in yi so ma a kashe ni to ai ba ka samu shahada ba saboda ka bar manhajin annabi saboda ka hanyar taimako na farko ka zamanto pks perpetual knowledge mai seekers an ta kona ɗalibar ilm bi shakali da'im kuma ilimin nan da muke magana farko ilimin ƙur'ani ka haddace littafin Allah hadda mai kyau ko ka zama ɗan gari sosai a cikin ƙor'ani ka san hadisan annabi sallama kowane hadisi kuma ka san inda za ka kai shi in ka samu hadisi rubabbe ka san rubabbe ne ibn al-jawzi yana cewa idza sami'ta al-haditha yubayinu al-ma'qul wa yukhalifu al-manqul wa menene kuma ya ce wayo naƙidul usul fa'alam annahu maudu duk hadisin da kaji daga ji suka ce kai hankali ba zai ɗauka ba na biyu ko ya saba ma annakalus sahi na uku ya saba ma asalin addini automatikiyan ka ɗauka hadisin ƙarya ne ga misali siyuɗi sai ba da misali ya ce wai wani ya roito hadisi wai allah ta'ala da ya halarci doki sai Allah ya kalli dokin saboda jin kunyar Allah sai dokin sai ya gumi to daga wannan gumin sai Allah ya ɗauki ɗigon gumi sai Allah ya halicci kanshi da kanshi da wannan gumi hankali ba zai kama wannan ba sai ke cewa ba mai faɗin wannan sai ba majusi ko kafiri kun fahimce ni sannan kuma ka san inda za ka kai hadithi a mahallin shi kana iya ɗauko hadithi baka san ma'anar shi ba ka samu kanka cikin dawo ran ba ku misali hadisin dan mas'ud sahihin hadisi cewa ɗayan ku zai ke aiki hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ko illa zira fayasbiqu al kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhula mutun zai dinga aiki irin na yan aljanna har tsakanin shi da aljanna taki ɗaya ne kuma sai dinga aiki na 'yan wuta sai shiga wuta wannan hadisi ya tsorata duk mai imani ce to yanzu in yi ta aikin kirki in kare a wuta inda za ka ɗauki hadisin sahal ibn sa'adin sa'idi cikin bukhari da musulun da ya fasara maka hadisi ka huta kenan da na ce ilimi ka zama pks ya zama to ka sama nan ilimi ya za ka ɗauko shi in ka ɗauki hadisin ya fassara wannan hadisin sa'ad sai ke cewa mutum zai ke aiki irin na 'yan aljanna sai ce alama ya budulin nas bin ba su ke cewa a wata ruwaya fi ma ya zaharulin nas to sai ka ɗauko ka haɗa hadisan babi guda a wuri ɗa ka da hukunci shi hadisan farkon cewa mutum zai ke aiki irin na 'yan aljanna tsakanin shi da aljanna zai ya shiga wuta sai wancan ya fassara mai ce e mutum zai ke aiki irin na 'yan aljanna a iya ganin mutane har ga Allah ba don Allah yake ba shi ne manan hadithi amma Allah ai baya tozarta aiki duk shekarun ka na sannan kuma Allah kai ka wuta lalalala ashe dama aikin ba don Allah kake ba Allah ka tsaka shemu ashe kaga tsarkin niyya ke ban gane ko kuna ganewa ba saboda na farko matashi da dukkanin al'umma taimaka ma addini sai ka zamanto pks ilimi kuma nagartacce kila gobe wajen lecture kan ma'anar da'awa za mu ƙara fito da wannan fili na biyu a matsayinka na matashi kafin ka ba addini gudunmu na farko dai ka yi ilimi ka san shi kan shi addinin na biyu dole sai kana da abokanai da kuke da fahimta ra'ayi iri ɗaya shi muke kira alƙurana usulaha ƙurana'un salihin ƙurana'un salihun abokanan hulɗa iri ɗaya yanzu misali wa'azi ake yi wannan masallaci umar ibn khattab masallaci mai albarka malamai nawa suka karantar da mu'annin suna da yawa to sai ka ji lokacin da wazi liman ya gaya cewa zai ah wani zo mu tafi zo mu tafi to wannan abokin naka na kirki da zai ja ka zuwa wa'azi bin Allah sallar juma'a to sai kana da irin shi kafin ku yi ma addini taimako saboda kai kadai ba za ka iya ba silin tsintsiya ɗaya baya shara yatsa ɗaya ba ta cin taliya hannu ɗaya baya tafi haka ne ko saboda haka sai an haɗu saboda haka idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum wala tashabil arda fatarda ma arradi عن المرء لا تسأل وصل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي saboda haka shine abu na biyu abokanai na gari saboda haka matasan mu kar ku yi abokanan banza abokanai iri uku ne akwai abokin da yake kamar kanjamau ne ba ka bukatar shi akwai abokin da yake kamar magani ne kana bukatar shi a lokacin da ya kamata akwai abokin da yake kamar numfashi ne karka rabu da shi tun da ka san ba numfashi sai mutuwa to akwai irin abokan zai ce wani zo mu je mai aikin kirki zo mai kaza yanzu tsatsa ba ake gaya mini wani bawan Allah zai aurar da mutane 36 shi kaɗai ba ‘yan mata sha takwas samari sha takwas a maidugurin nan ba guduma ba ne? talatin da shida faɗin mamaki ne yake nan mena mamaki zalika fadla yi ta yi man sha wallahu bil fadli kai ma za ka so ka yi haka Allah ka ba mu kun yi na biyu kenan ko na farko na ce da ku mai pks na biyu na ce da ku ƙorana salihun abokanai na kirki haka kawai na kirki na uku na uku al'iktifa zati self-reliance ya ka dogara da kanka ma'ana ya zama kana da aikin yi kana da hanyar samun abin shigowa aljihu wanda na gaya muku nan zai aurar da samari sha takwas ‘yan mata sha takwas kuma a maiduguri cikin waɗanda za a yi musu auren ya ce malam har gida ma ya sai min na ce wane ne wannan ne ka san na Allah ba su a karewa Allah ya tsarkake niyyar shi yawaita mana irinsu to ya ko matasa dole a nemi abin yi don ka sami dogaro da kai in ka ce kullum za ka ringa miƙa hannu wani ya baka ko mahaifinka ne zai gaji yau da gobe sai Allah Allah ne in ba a roƙe shi ba zai yi fishi amma mutum ka kiyaye shi zai gaji mata ka saki da Allah wancan kin dame ne ba na biya kudin cefa ne ba har an cinye ce mai gida ya kare ya ka iya to Allahu ya ghadabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina yus'alu ya ghadabu saboda haka abu na uku kenan domin gudunmuwar da za ka bayar kila kana son da watan azumin ramadan kana son ka ɗauki nauyin koko da ƙosai na buɗe baki a masallaci da baka da hali kila a yankin borno a yankin goza ko kaza kaza kana son ku tura masu tafsiri a ƙauye to baka da kuɗi baka da hali kuma dole sai da abin hannu ga mace ta zo ta ce bawan Allah wallahi yau kwana uku ba mu ci abinci ba sai ka ce wash kash ash ba ka da kuɗi to to da haka ya ne mallakan abin hannu muhimmin abu ne shi yasa ko masu mulki masu girma da iyaye don Allah hanyoyin samun ƙarfafa matasa ku fito mana da su a ba su aiki ana ta karatu ana fitowa da kwalaye daga jami'a babu aiki wallahi malam yau matasa sai ka yi kusan wato roka-roka na mota da su ba aiki ga kwalayen a hannu babu aiki wani in bai mai da hankali ba sai fada cikin banna saboda ba abin da zai misali to wannan muhimmi abu ne sannan kuma kar ku jira wai aikin gwamnati Allah ko yankan farce zan yi in samu abin rukai a wallahi zan yi in yi wankau da su kola in yi goga a biya ne ya fi jin roƙe ka business center in buɗe nasar da church card mai laifi in dai halal ne in zan tura kura ka ga sana'a sa'a sana'a sa'a kuma mare na kaɗan ɓarawo aka suka ce to don me za ka zama ɓarawo kuwa borno misali ta yi suna wajen zanna bukar da inda ka ga zanna ta borno to first class ne ba ka ba ne to ka koya mana ka iya mana wasu mata a wasu yankunan arewa suke ɗinkin hular na misali kwado hadda linzami ɗin shi hadda ma siddi na kwado in za ka iya ka yi a yi sana'a to wannan muhimmin abu ne in kana son ka taimaka ma addini na nawa kenan na uku dole sai ka shiga layin da'awa adda'awatu ila Allah to wannan yana da alaka da PKS dan baka da'awan baka da ilimi kana iya ilimin amma baka kiran kowa zuwa ga da'awa to ai khatari da'awa ta hanyar shirya majalisi na karantarwa irin wannan malaman mu sahawa minbari su wayar da kanmu a shirya daura ta ilimi daurat ilmiya na so da ina da lokaci mai lokaci da sun ce ku tsara min ku zawa min ɗaliban ilimi wajen guda ashirin mu shirya daura da su mu karanta almutun inda muke a sauran wurare abu ne muhimmi ku ɗauko babi cikin sayar bukhari ku yi sharin hadisan a wayar da kai ku ɗauko littafin hilya na bakar abu zaid a doktor akan ƙa'ida zama malami muhimmi ne mun yi zara ɗalibai kwanan a kano a kan mimiya ta imamul jurjani mai suna izun nafs ya zama kana da izza ya ce walau an na ahalar ilmi sanohu sanahun walau an da mufin nufusi la'uzima ko ha'iyya to wannan shi ne abu na gaba da'awa a matsayinka na matashi kaje nysc a kudu ba za ka yi wa'azi ba da abin da allah ya hore maka a matsayinka na ɗan kasuwa matashi ka yi wa'azi da kasuwancinka kar ka yi cuta kar ka ɓoye kaya wani in ya mance da kayan shi a shagonka ka ce wannan ba na ba ne ka aje mai kashi ai da awa kake yi akwai wanda ya gaya min kwanan nan a wani gari ya ce wallahi akwai wanda a dalilin da awar shi da halin shi mace ce kirista da mijinta da iyan duk suka zama musulmi na ce kamar ya ce abin da ya faru lokacin bikinsu na kirsimati ne karato ita matar sai ta ɗauki kuɗi ta rasawa za ta ba shi ajiya sai wannan musulmin ta ce da allah ka ajiye min saboda bikinmu na kirsimati kaga za ka ce to ai haramun ne ya zai taimaka ma ɓanna shi sai ga a'a ni kuma zan kira ta zuwa ga allah da wannan hanya din kafin bikin nasu na xmas ya zo sai sa kudin a cikin kasuwanci malam sai ta samu riba ba kaɗan ba ana za a yi bikin ko da kwana biyar sai ya ɗauki kudin nata da ta bashi da ribar da aka samu ya ce wance ga kudinki ta ce what kudina ta ce haɓa za a yi ba ma irin wannan wasa ya ce wala ba wasa nake ba kudinki ne na sa miki a kasuwanci ne don in taimake ki haka musulunci ya koya muku ta ce e ya ce e ta ce to aini banga ta zama ba a shaɗu Allah ilaha illallah wadda da an gamu da wani alhaji mai idon cin naira fa sai laƙume ya lamushe ya mamaye ta je ta gaya mijinta wannan yi dalilin da shi da mijin suka musulunta kaga me wannan muhimmin lamari ne da'awa da aikin sai ka zo kaga mutum bid'a duk ta dame shi bai samu karatun sunna ba to karka zo ka zage shi karka la'ance shi la'alla bai gane ba ne idan ka zo ɗaki akwai malami na da ya karantar da ni Allah ji ƙanshi malami cikin malaminmu a Kano ya rasu yake cewa idan ka zo gida ka tadda ɗaki mai cin mutum arba'in shi ɗakin baya cin mutum sama da arba'in kuma sai ka taho da mutum arba'in a waje suna son su shiga ɗakin in kana da hikima mai kamata ka yi ka fito da su tukun waɗannan su shiga ko ka ce arba'in ko ma ku shiga ciki a yi ta karab-karab kaga baka da hikima me kamata ka yi ka ce ku fito shi ake kira a tahliya fama tahliya decongestion ka ce ku fito mana ku shigo hikima kenan to in babu wannan yanzu ka samu mutumin da bai fahimci sunna yanzu misali dan shi'a da aka rudar da shi bai sama addini yana zagin sa bai bisa jahilci ya dauka abun arziki ne la'alla inda zai ji karatu a natse da hujjoji kila ya bar abin da yake yi tare da wanda ya nisa baya jin kira wannan kuma sha'anin Allah ne ina fata kuna fahimta ta na nawa kenan dan mu samu mu tsaya na nawa kenan ku gaya min su na farko na biyu na'am na uku ban ji ba al-iktifa'u dhati badalla nabi na hudu ko na biyar na hudu na hudu to na'am da'awa da ƙa'idata da sharuɗanta sannan na biyar ba ka taimakawa addini idan ba ka san abin da malamai ke kira tartibul aulawiyat ba sai ka yi tartib mai wannan shi suke kira prioritization da turanci tartib misali wannan muhimmi ne wannan mafi muhimmanci ne to sai ka gabatar da mafi muhimmanci ai kun gane misali za ka ɗauki zakka ka kai wa wanda yake ɗan kasuwa ne sai dai ba shi da ƙarfi sosai kamar ka amma ko wanda shi bai masan kasuwancin ba da kere ke samun abin da zai ci kuma duk suna bukatar taimakon nan wajen zaka da Allah ya kamata ka baiwa to shine tartibul awlawiyat waye fi cancanta shi ya kamata ka bashi mun gane ko kun gane yanzu ko kai ne aka ce a monday market kasuwanci ne zaka yi nan take zaka ci riban naira ɗari nan take amma a daidai wannan lokacin akwai kasuwancin da in kai zaka ci riban naira miliyan biyar. amma sai ka ce ka ɗauki ɗaya ba yadda ka haɗa ba wane za ka ɗauka ai ba sai ma ka tambaya ba dole wanda mutum zai ci dubu ɗari da shi zai ɗauka saboda me li'annahu aula shi ne tartibul aulawiyya to a fagen yi ma addini agaji muhimmi yanzu misali in ka je garin mutane ba su da ruwan sha ba su da asibiti ba su da masallaci kuma kai kudinka ɗaya kaɗai cikin ukunan za ka iya yi ƙa'idar tartibul aulawiyya wane ya kamata ka yi ba ruwa ba asibiti ba masallaci wanda ya kamata ah to masallacin fa masallacin fa to ai muna maganar tartibul aulawiyat ne ai in ba ruwa ba rayuwa waja'alna min al-ma'i kull shay'in hayyin afala yu'minun suratu al-anbiya aya ta 30 kenan sai ka kalli menene mafi muhimmanci aiko na fahimta ta a fagen ba addini guduma sai ka saba da wannan Allah kuwa in ka zo karantar da mutane za ka fara da tauhidi ne ko da a siyasatun shari'a tauhidi za ka fara kar ka fara magana kan farlan alula san tauhidi ba tukun misali wannan muhimmi ne kwarai da gaske kun gane in sake tambayar ku idan ka zo neman aure ga yarinya kyakkyawa ta kai inda ta kai kyau kyakkyawa wanda bahaushe ke cewa sirdidiya son wanda ya samu kin wanda ya rasa allurar tsakan ɗaki mai rabo ka ɗauka na sun za ku yi kabbara don kuna so kun fahimce ni ko amma kuma ba ta hanyar aure aka haife ta ba kaji ko amma hafizar ƙur'ani ce ga arabiya kamar 'yar gidan sibawai amma ba ta hanyar zina a uzbillah a karma kuma la'alla ya tsare to kuma kana son ka aure duk abin da ake bukata matsalata ba da aure aka haife ta ba amma ga wata kuma ba ta kai ta kyau ba kila ma mummuna ce kwabula-kwabula amma ita kuma 'yar aure ce gaba da baya gafata malan aka ce to zaɓa cikin biyun na son ka yi amfani da ka'idan tartibul aulawiyat wace za ka aura ya kuke gunagunin bamsar ta farko za ka aura kyakkyawa allahu akabar za ka auri wannan ta farko wanda ba ta aure aka haife ta ba wani ya ce ita zan aura saboda ai ba laifinta ba ne kuma wala ta zirwa ziratun wizara ukhra wani kuma ya ce to amma ni tsoron da nake ji gafata malam in muka haifi 'ya'ya 'ya'yan suka ce mama kai mu wajen iyayenki kakanninmu ya za ta yi sun rasu ai ramin karya ƙurare wai ce zai ce sun rasu sun rasu a kai mugun dangi muna so mu gansu nan ya za ka yi tunaka wannan ƙa'idar tartibul adiyya muhimmin lamari ne tartibul da ka je ka yi digiri akan arabic literature da kai akan tauhidi tartib wanne fi of course da kaje kai phd akan food and nutrition da kai akan sirar annabi muhammad wanne ne gaba azu kai kai doctor doctor to yau kafin kai doctor muke cin abinci doktor sahibu ta'am ya sheikh ya akhi al-karim tartib wannan yi ma addini aiki kenan wannan abu ne mai fadin gaske dan uwanka ne uwa dai uba daya sai ka fidda zakka da ka bashi da ka ba wanda yake ba dan uwanka bane na jini dukkanin su talakawa ne tartibul aula wani ya kamata ka ji dan wanka of course domin a hadisi sadaka ga zaka in ka ba dan uwanka ka sada zumunta kuma ka yi ibada to wannan muhimmi ne saboda lokaci na tafiya na nawa kenan na biyar kenan abu na shida abu na shida cikin abin da ke taimaka ma wato ainihin harkar gudunman matasa na fata an gane ko wato abu ne muhimmi wato tathirul qita'i zawji azwaji gyara harkar aure wallahi muhimmi abu ne muhimmi ne cikin rayuwar al'umma matasa ku taimaka wajen gyara harkar aure ga misali karka je taɗi da yarinya ka ce za ka je bayan karfe goma dare ba kyau ka tsara mutuncinka karka je taɗi karfe goma la in za ka je taɗi da wanda za ka aura ka je ido na ganin ido kuma sannan karka dinga zance da ita kan abin da bai shafi addini ba na sha faɗa in za a je neman aure akwai abu guda hudu yaushe ne ne zuwa yaushe ne ne a ina ne menene yaushe ne ne za ka je taɗi iyaye su kai in za ka nemi yanmu da aure mu ba a zuwa taɗi sai bayan la'asar ido na ganin ido ko bayan lisha anything karfe goma karkaje ba matakka bace to ka tsara mutuncinka mutunci madara ne in ya zube ba a kwasa duka shine yaushe ne ne zaka je na biyu zuwa yaushe ne ne kar ku manta wannan shine na shida karkashin mai fathiru alqita' az-zawaji alqita' yanki wato tsabtace harkar neman aure ba karamin gudunmawa ba ce saboda dukkanin mu 'ya'yan aure ne saboda haka yaushe za ka je taɗin kuma duka-duka taɗin da za ka yi kada wuce minti talatin ni a fahimta ta wanda za ka je ka aure ta minti talatin ya ishe ka kai duk bayanin da za ka yi kuma karka yi ƙarya ina son ki kina so na ni ne wani ɗan wani jikan wani magana ta bari amma duk taɗin da za a je a yi awa guda kasan karya za a faɗa kawai daɗin zance ne kuma karka yi ƙarya wannan shi ne yaushe ne ne zuwa yaushe ne ne minti talatin ya ishe kuma tasa na uku a ina za a yi taɗin haramun ne ka je ka ɗauki 'yar mutane a mota mai gilashi tinted glass wai to ai an ce an ce mata ka ce tukun yanzu kuma saurin me kake ko ku zauna da kai da ita a cikin ɗaki ba kowa kai sai ita haramun ne shi ne a ina ne sannan na hudu menene za ku tattauna abu hudu yaushe ne ne zuwa yaushe ne ne a ina ne menene tsabtace aure ne kuma na ba ku shawara ɓangaren gudunma wanda za ka aure ta in za ku zo taɗi madadin ku dinga zance ai jam'iyyar siyasa ai an kai ƙara gwamna kaza ci bai ci ba wannan bai kamata ka ɓata lokaci ba ku ɗauko wani abu muhimmi misali ka ce mata zan karanto mini yusi kuma lafiya oladiku gaya mata in na dawo taɗi gobe da Allah ke karanta min hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum karanto min aya 23 suratul nisa ki haddace in na zo gobe ki karanta in ji mu yi shari shine taɗin mu amin malam zai yiwu wallahi na sha faɗin wani aure da yawa saboda mu gyara abun ka ba ta hadisi ta haddace ka ba ta baiti na ilimi ta haddace nawa kenan ba na ce laifi ba ne ku tattauna mai muhimmanci ya jarabawa ta zama ku da sauki a unimate yaya magana kaza-kaza kin yi ainihin dashishi wannan ba laifi ba ne a tattauna amma kara ɓata lokaci kamar da ba shi da amfani na nawa kenan na bakwai na bakwai wato ri'ayatul masjidi wal qiyam bi huquqihi kula da masallaci ah to ai nan ne dakin mu nan ne matattaran mu ai nan ne dakin ubangiji gashi mun cika anan to in ba a tsara masallaci ba fa ta zaka ba addini gudunmuwa masallaci a gina a danka ma ahlus sunna masu qala Allah qala rasul qala sahaba wannan awwalu ma yajibu shi sa dole in ƙara addu'a ga wanda ya ɗauki na wannan masallaci shi mai girma his excellency vice president da haka labarin da na samu kenan kuma na gamsu da haka danka masallaci inda a iya raya masallaci da addini Allah ya saka mai da alkhairi ya yawaita mana irinsu kai ma Allah ya baka hali ka yi raya masallaci muhimmin abu ne innama ya amuru masajidallah mana mana billah wadda ka raya masallaci matasa su zo masallaci a gansu a sahun gaba taimaka ma addini da watan ramadan su wuce suna jan musalla ka jara masha Allah suna ruwan ƙur'ani sai ka ji malam hawaye na zubo maka Allah saboda farin ciki kar ku yi wasa da wannan lokacin damar ku kenan an gane ko gina masallaci da raya shi da kulawa da shi da tsabtace shi kullun cikin haske cikin kanshi da gyara kafet ko ko ko bawon halawa karka shigo da shi masallaci kada kuma kai rigima ka dauki speaker ka ce zaka kira sallah bayan kai ba ladani bane ba nada ka ba shishigi ne da karambani da kirinki karka yaza ka bari hukumar masallaci ta naɗa ka kara kuma ka wuce ka ce za ka ja mutane sallah wa naɗa ka sarkin karambani kuna fahimta ta sannan kada ka kuskura a masallaci ka wai ina liman ne bai zo ba ne ina ruwanka this is confusion muddin suna da lokacin sallah kai in lokaci bai maka ba ka je wani masallaci mana suna da ka'idarsu kar ka zama dalilin fitina don girman Allah ri'ayatul masjid kenan kuma masallaci haƙƙin shi na takwas kuna ji na kula da haƙƙoƙin masu karantar da ko addini da limamanku da malamanku da masu wa'azinku to ai su ne ainihin injin house na rayuwarku su ne inji domin malamin da zai karantar da kai Allah ya ce annabi ya ce to ainihin ya gama min komai saboda abin da ban gane ba ya wayar da kaina tafsirai da malamai ke a ramadan da wa'azzuka da faɗakarwa me muke bukata ne duk ɗan adam abincin shi iri biyu ne akwai abincin jiki akwai abincin ruhi a cikin suratu dawud aya mai lamba 70-71 idh qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min tin fa idha sawaytuhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin zan halicci mutum min tin ƙasa zan busa masa rai kenan mutum akwai ɓangaren ƙasa tare da shi da ɓangaren kuma rai to malamai sai su haɗa mana gangar jiki da ruhi su karantar da mu su nuna mana ga duniyan nan ga inda za mu tafi ga kuma mu waɗannan babban taimaka ma addini ka kula da rayuwarsu da cinsu da shansu da kula amma me ke faru cikin al'umma sai aka samu matsala tsakanin mabiya da malamai da hasada kar makalla ya za a ce kana kana shiga irin wannan a irin ta sarakai ne wai kaji mutana wannan magana din ya amala zai hau mota irin wannan ai wannan ba irin taku bace oke kai irin taku ce musa wannan jafa'i ne cikin al'umma wannan mugun abu ne wannan jahilci ne wannan zamani da kake da kayan bincike na zamani malami bai shiga ya bincike ba look duk malamin da baya research zai zama stagnant kamar ruwa da baya gudu tsohon karatu kake kawo ma'anar tsohon karatu baka da wani uslubi sa baka tanwir baka da kayan aiki baka wasu a da'irar karatunka ba to ya kake so ya hau membari ya maka ba. ya dauko littafi ya bincika ya karanta maka yana fama da cefanen gidan shi yana fama da harkar magani duk baka damu da shi ba in bai zo ba a ce kaga malam ya makara kai kuma ka ci ka koshi saboda fitina an taɓa bani labarin wani malami da daɗewa wai ya zo zai yi karatu almajiran da ke ɗaukan karatu a wurin shi kusan kowa da kuɗi a kwankwason shi amma malam sai da aka yi kwana uku ba a ci ba a gidan shi ɗalibai suka ƙara ɗaukan karatu suka tafi ‘ya'ya na kuka ya ce to ku yi haƙuri ni ba zan roƙe su ba abadan lan amudda ilaihim yadi ba zan miƙa hannuna ba saboda man madda yadahu la ya muddu rijlam sun ce wanda ya miƙa hannu bai sai miƙe kafa ya wataya ba he who extend his hand cannot extend his w- legs to walk freely ka zama bawa to malin sai aka kawo mushen rago aka yi jifa sai ce kai je ka ɗauko mana ragon ɗauko baba ya ce menene baba za mu ci za mu ci mushe yau ya ja musu aya famani turrafi makhmasatin ba shi kenan ba ai sai labari ya je kunin almajiri sai aka zo ana saba riga aka makala ya za a yi haka ya ce za a yi din za a yi za a ci mushe yau malayin ai da aka ce ba za a tambaye ku ba amma a tanila khairun mimma a takum bal antum bi hadiyatukum tafrahun ba za a tambaye ku din ba dan Allah akar makalla a rufa mana asiri ce a sai an tona muku asiri za a ci mushe wai abin da nake cewa an kai ga wannan jalli ɗin ɓangaren taimaka ma addini ne ka taimaka ma malamai ba ka jira kuma su ce ba ne ka kalli halinsu critically amma me ke faruwa yau za ka iske wasu 'yan siyasan nan wasu daga ciki da masu kuɗin dullungu za su tafi su nemo abin duniya amma yana taimaka ma sunna yan agaji misali suna bukatar mota ta a shiga lungu a karar sai an dinga karaya da mutane da yawa mutum sai je shago na abinci ya kashe miliyan ɗaya ko bai ji komai a jikin shi ba amma da an ci ai ma addini aiki sai duba kuɗi wata tsohuwar ɗari sai ta ga wannan kwatar ai shi na allah ba yawa baya kaɗan wa ya gaya maka yana yawa mana yana kaɗan kana samun billions amma ka zo masallaci ka ba mu dubu goma sai mace wala ba masu tafi da kayan ka ba masu amma kai da kyar kake samun dubu biyar ba mu dubu ɗaya karka matsa makanka kullun bi hasabi taqatihi wa qudratihi taimaka ma addini dole kula da masallatai na takwas da kuma المساعدة والإسهامات للدعاة تكوين الدعاة تين da malami zai yi research duk kayan bincike na da shi je kasashe mun je kasashe na duniya mun ga yadda da'awa ke da ke da gata wallahi 2004 na je birnin Dhaka a Bangladesh ne mamakin malamin da aka nuna mini ga garken shanu ga shi nan malam baya bukata komai na mutane Al-Layth ibn Sa'ad sa'an Imam Malik ne sai da shi a Misra yake mai kudi ne akwai kwandala a hannun shi baya bukata komai naka sai dai ka zo ka yi karatun a gaban shi sai ya yanko malan dukiya mai ce ku kai ma malik tun da sa'an shi ne ba wani makhluk kuna fahimta abu ne muhimmi ibn al-jawzi yana cewa ni ban gama abin da ya kai neman kuɗi muhimmanci ba ga malami hatta yastaghniya bi malihi anin nas da yin wadatu ga barin mutane shi yasa sayyidina Usman bin Affan cikin abin da yi sai da ya sai rijiya ta Roma kun san kissa din da za ta jihadi sai da ya hayya jaisatul usra da za fita sa'atul usra yakin tabuk muka taimaka malama za ku taimaka musu na nawa kenan na nawa na takwas ko na tara na tara wallahi yana da faɗi hirasatul fadila hirasatul fadila me muke nufi kenan kare mutunci wannan yana da ma'ana da yawa kare mutunci kar ku ɗauki 'ya'yanku ku kai makarantun kafirai duk lokacin da kafirai suka buɗe makarantu kiristoci a garin musulmi ko ku kwashe 'ya'ya ko ka kai musu wai ai za a iya turanci a wurin to kun zalunci 'ya'yanku turancin nan mahaddacin ƙur'ani mahaddacin hadisi da turancin ya fi alkhairi ka kai mai ɗanka inda ka gamsu da ke da shi daga kai makafiri duk iliminka na boko ko kaki kake abcd ke fadowa saboda tsabar turanci za su kawo 'ya'yansu makarantarka to mu me ya same mu to me ya same mu aina uquluna aina afhamuna karkashin abu na tara nasul fadila tsara mutunci in yarinya aka aka mata wulakanci don ta sa hijabi a unimed a biyuki a ko'ina a samu matasa su ce a'a kara taba mata mutunci da wannan shine identity dinmu don ga ɗaliba a medicine a law kirista da cross ba wanda ya taba ta sai mai hijabi a garin musulmi abin kunya ne amma sai kaga an yi shuru ba kuma mun ce matasa ku ta da hankali ku bi ta hanyar da kamata ko ofishin vc aje bai kamata a yi mana haka ba garinmu ne kasanmu dole mu yi magana ɗazu na faɗa a hutuba a matsalacin dambawar ɗazun ne magana kan wani shi da wai shi agile agile adolescent initiative adolescent girl initiative for learning and empowerment shiri ne suka yi suka zaɓi jihohi guda bakwai a arewa a najeriya ma gabaɗa kuma suna bukatar 'yan mata 'yan shekara goma ne zuwa shekara sha tara a wannan wurin suke bukatarsu wai a wayar da kan yara 'yan mata a cece su daga takunkumin addini haka suka faɗa a cikin submenene ne nasu na biyu a cikin kundinsu sai suka ce bari su zaɓi jihohi guda bakwai suna kiransu implementing states kuma suna da taimakon bankin duniya wajen dala miliyan 700 kaga san bai hude in yanarkar da wannan kudi akwai abin da yake bukata game da za su zo da zimmar ana gyara suna gyara makarantu gaskiya ne eto amma mai son kayan ka yafi ka dabara in suna son su shigo maka da sharri sai su yi maka abin kirki guda tara don ka sake jiki a na goman ne za a damke ka sai suka zaɓi jihohi guda bakwai da su za a fara gwaji kuma jihohin nan guda bakwai sai suka fara daga muna mu yankin da muka fito northwest kaduna kano katsina kebbi kk states haka suka ɗauko suka kuma ɗauki plateau a arewa ta tsakiya suka ɗauki borno borno a north east ita kaɗai suka ɗauka tambayar me yasa waɗannan jihohi guda biyar rigis daga ɓangaren ɗaya plateau ɗaya suka ɗauko daga ainihin ekiti state mai dalili tambayar da muke kuma mai kuke nufi da takunkumin addini abubuwa na addake hana yara su kammala ilimi a wurinku menene ilimi tukuma wato turanci shine ilimi in za a samu yarinya hafizar qur'ani a wannan ba ilimi bane ko kuma sai kuka yadda matasa da haka ni baka isa ka zo ka ce da ne arewa ba ilimi ba muna da barno idikwata qur'ani kace mamu da ilimi a duniya a yau ɗan najeriya a wajen musabaka sun ciri tuta duk ba ilimi ba ne turanci shi ne ilimi china turanci suke yi mandarin suke yi portugal mai suke yi portuguese don ma'anar turanci yaren turai faransanci turanci ne amma na faransa english turanci ne na ingila to mu sai aka mamaye mu matasa yawanci kun fi ganin turanci shine kwarewa sai ka tara matasa goma da kyar ka samu ainihin zara ta uku masu maka larabci nagartacce amma yana jin kunya a ce bai iya turanci hirasatul fadila tsara mutunci preservation of your honor hanyar taimaka ma addini na gaba ke abubuwan da yawa abubuwan da yawa na ƙarshe almusharaka fil a'malil khairiyya na goma kenan ko ku shigo cikin ayyuka na alkhairi idan akwai MSS ku shiga ciki taimaka ma addini duk kungiya ta addini in dai tana tallata sunna ka ba ta goyon baya banda taimaka ma bid'a wannan ba za ka yi ko shakka ba idan a unguwa an haɗu yara za su haddace ƙur'ani yi ƙoƙari ka ba da gudunmuwa ka koyar da yara abin da ka sani wannan muhimmi ne ko tutorial ne ka koya ma yara abcd ka koya musu principles of economics misali ka koya musu mop kari in ka sani m motivation o organization p participation c cooperation a attention r readiness i intention waɗannan su muke kira the prerequisite for efficient learning ka koya ma yara in kana son ilimi kana bukatar mop har zuwa ƙarshe m motivation ka koya ma yaro yadda zama motivated oh ya kamata in tashi kaza o organization karatu dole zama a tsare p eh, sai mai mop p participation ilimi ya zamanto cikin jama'a za a yi kai kadai ba za ka yi ilimi mop c cooperation malami ya baka haɗin kai kama ka ba shi haɗin kai a attention iri biyu r readiness ka zama ka shirya waɗannan muhimman abubuwa ne ƙarƙashin abubuwan nan guda goma waɗannan su ne manya-manyan jigogin da za mu fi ta hannunsu mu taimaka ma'adin suna da yawa abubuwa ɗin ka zama mai haƙuri mai sauƙin kai ka zamanto mai girman kai ka zamanto mai tawabu ka zamanto mai yawan kyauta Allah ka zamanto mai yawan nafilfili karkai wasa da ƙiyamun lai azumin nafila karkai wasa ka ringa azumin annabi dawuda yau ka yi gobe ka ci muhammad ibn ja'far gundar almajirin shu'uba cikin malaman hadithi ya ce na shekara hamsin ina azumin annabi dawud yau in yi gobe in ci maza sun tafi ya zamanto ba ka wasa da karatun duk sati ka sauke ƙur'ani ba yau juma'a ba ya kamata ce ka yi sauka yau kar ka yi sakaci da karanta bakara a cikin sahih muslim hadisi tabbatacce annabi ke ce iqra'u suratul baqara fa inna akhdaha baraka wa tarkaha hasara wa la yasul batala kai ta azkar addu'o'in safiya da marice kar kai sakace da su kar ka da kai bacci baka da tsarki yi kokari kai Allah yi kokari kai dambe da zuciya kar kai da haram ya shiga cikinka kar ka ji haushin kowa kar kai hasada sam ka ringa sakin fuska sakin fuska dariya muhimmi ne ya ce wa kun bashan kariman zambi sadin ka zama mai sakin fuska ka zamanto mai cika alkawari ka zamanto mai kula da haƙƙin makwabta karka yi sata jarabawa a examination karka zama ɗan ciwa-ciwa karka zama mai hudu ɗaya tara 419 ɗan hudu ɗaya tara karka yaka a ɗakin jaraba karka yi jirafin kana leƙawa ka sace karatun wani karka yi plagiarism in kai tela ne karka rage yanki da kai ka ɓoye yadi wanda yadin wani ne ka ci haram ka ci kamaya kamaya da kajama kajama mai damai kayi shi idan kai sana'ar ka kana gyaran shinkafa ne in ka gyara shinkafa wannan buntu din mai dame shi karka ci don ba naka bane ya biya ka ladan aiki kai ko gidan mai kake aiki aka yi juyen bakin mai wannan bakin man da ya rage dagalo mai dawa mai shi ba naka bane ba naka bane kar ka zo tasha alhaji zaka tafi Kano ne mota ta cika kuma ƙarya ne ba kowa a mota ka karbi kuɗi mu mota ba ta tafi ba ko ka ɗauki mutum a mota zai tafi ainihin damasak yana zuwa nan kaza kaza ka ce malam sauka fala ya juzi akil kare halaye na gari in kai manomi ne kar ka fada gonan wani ka ci kayan shi kuma matasa ku yi aure da wuri na ba ku shawara ku yi aure da wuri Allah ya hore muku Allah ya sare Allah ya kyauta kuma in ya ba ku mataye ya ba ku na kirki kuma 'yan matan in ya ba ku mazaje ya ba ku na kirki in kai aure ka rike ta da amana ka yi haƙuri ka ciyar da ita ka kula da ita ka nuna mata ƙauna ka girmama iyayenta ka dinga kai musu ziyara kar ka yi mata gori ta zama taskira asiri mai ɗakinka ku kuma mutunta malamanku in ka ga malam ka kira shi da sunan da yake so ka ce akar makalla ya shef ya doktor ya mu'allim amma ka ga malam ka ce da shi alhaji garba barka da zuwa garba malaminka yaya dauda sa'anka ne ku mutunta mana misali abu ne muhimmi sannan ku dinga saye sunayen iyayenku kar ku kira iyaye mata da sunansu ka ce mama ka ce baba irin suna da muke da shi al'adu irin nawa misali ‘yan uwa wannan shine a takaice saƙo na gudunmuwar matasa sannan ka sani yadda kake matashi yau wataran za ka zama tsoho ka tafi wani ne kuma zai zo haka rayuwar take muna kira life is cyclical har ajali ya zo to a yi ƙoƙari a kiyaye sannan kullum mutunan lokacin da za mu tafi al'imamul auza'i ya ce da wani mutum da Allah malan ka nemo min gida da nake so na zauna a ciki amma gidan makwabtan gidan da Allah kasu kasance suna yi da mutane kasu kasance masu riba kasu kasance masu hasada ya ce to wani gida ne a duniyan nan sai ce ona gane gidan sai kai shi makabarta ya ce domin iya bincike na ban san gidan da ke da makwabta da ba sa kawai sai makabarta kawai al'auza'i ya shuru ya ce kafa bihi wa'aza kai wannan ya isa wa'azi ya ce domin ka zo makabarta to ai makwabta ne ga wannan kabarin amma suna hira ne akwai mai fitowa cewa ne ya raminka ni ganawa ya koma shuru shuru shuru malam wannan daban tsoro wallahi daban tsoro kuma canza ka canza ni canza mu ya arhamar rahimin ya ji ya binne ɗan shi a kabari yana jin son shi sai ya tsaya ita tuwa ne gashi zan tafi in barka ya bunayya يا حبيبي فارقتني وقد فارقتك والآن سأنصرف إلى بيتي دون أن تكون معي إذا أنا زد حواي إذا توزن تفي دم باين دزني دول أن تفي مبركة kwanakin a baya tare muke da kai a ɗaki ɗaya yau kuma gashi kana wani ɗakin da ni kana nan zan tafi karanci lokaci zai tafi ya sake juyowa ita shi kenan wane Allah ya aminta makwancinka la ilaha illallah kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور إن أوا قرشان كراتمك نقار جدد الدعاء da shi mai girma mataimakin shugaban kasa da ya yi wannan babban aiki shi mai girma ɗan'uwana imam Allah ƙara maka lafiya da taufiƙi da sadadi haka kuma na addu'a ga shi mai girma gaunin jihar borno saboda abubuwan da ya nuna na nuna kishin al'umma da kulawa gwargwadon hali Allah yawaita mana masu kamanta mulki wanda yake daidai tare da duk tsarin mulkin ba irin namu ba ne ito amma gwargwadon hali ya nuna ɗabi'u na gari haka kuma gina masallatai gina al'umma ne in an gina kuma a riƙe masallatai haka Allah ya saka musu alkhairi Allah sa su gama da mulkin su lafiya Allah ya kare su daga kowane irin shari ya kare mu gaba ɗaya Allah ka ƙara ma wannan gari na Borno lafiya ƴaƴan musulmi da suka bauɗe hanya suka shiga wani harka daban Allah ka dawo da su hanya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته